الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 28 ga watan rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan shida shekara ta uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi ne wa ba laifi tambayoyi sukan iya gabata na'am
yanzu kamar mutum ya saida maka moto haka kamar shi ka ɗari to shi kenan sai wani ɗan uwan kai gani ya ce amma da ka mun shawara da nawa shi ma ya kai ɗari biyu dai in taimaka ma da ka bani ɗari ma kana ya cancanta a sada wancan cinikin
wai misali kun yi ciniki da mutum kun gama babur ne ka gani a wajen shi kake da bukata kun yi ciniki ya saida maka jika da biyu bayan kashe wannan ciniki sai wani dan uwanka ya ganka da babur sai ya ce wani inda ka shawarce ni akwai babur kyaukyawa a wajena da zan iya taimaka maka jika da rima in saida maka shi shin ana iya tada wancan ciniki akan iya tadawa amma kai baka yi saka tada shi ba domin ka'ida shi ciniki in dai kuka rage ko saki kuka kashe ciniki da mutum ka saya ya saida maka koda baka ba shi kudi ba sai zuwa wani lokaci ba maganar ka dawo ka ce ka fasa matukar an rarraba a inda akan iya tada wannan ciniki sai in ya zamanto ciniki ne wanda yake na khiyar ya saida maka wannan babur je ka tsawon sati ka jarraba ka gani in yayi ka zo shikenan ka damka mun kudi in bai yi ba shikenan ka dawo mun da babur dina wannan kafin sati ya cika kana iya fasa wannan ciniki hanya ta biyu wanda akan iya tada wannan ciniki sai dai ka dawo wajen shi ka roƙe shi ya rangwamta maka wannan ciniki shine ake kira da al'iƙala wani lalle mun yi ciniki da kai ka si damu wannan babur jika ɗari biyu na riga na saya to amma akwai wani ɗan uwana yana da buƙatar ya taimaka mun akwai wani babur a wuyansa ya ce in ina da jika ɗari ma zan iya bashi yaban wannan babur to abinda nake bukata ka taimaka mun wannan ciniki da muka yi da kai a buɗe shi in ya yarda ya amince a wannan lokaci yakan iya cewa to shi kenan amshi kudin ka kawo wannan babur amma haka kai ka zo ka tada ciniki bai ya halatta ai ba da kuɗi ba shi bai ke nuna ciniki ya mutu in dai aka rage aka yi magana ka yarda na yarda ko da ban hannunta muka kuɗi ba shikenan ciniki ya ƙare mun yarda ka saya na sai da maka ka dinka mun kuɗi zuwa jimawa za ka zo ka amsa ba maganar in an jima ka dawo ka ce ka fasa kaya kawai za ka amsa an riga an kashe ciniki na'am wai a wajen rangumtawa ta da ciniki yakan iya rage wani abu ya bashi kamar jika ɗari biyu ba goma ko jika ɗari biyu ba ashirin daidai da dala bai ya halatta daidai da dala bai ya halatta ya rage iya abin da ya baka abin da ka bashi haka ya dace ya baka saboda ai ta ikala ibada ce ba a bukatar ka nemi wani sakamako a kanta in ka rage wani abu to ka ci dukiyar mutane ta hanya wadda take haramtacciya na'am
sai da mutum kuka yi hannun gaba kuka sai mota shi ke jigila ya ne a kan shari'a yadda ya kamata abinda mota ko mutum ya kakura
misali wai kai da abokinka ne kuka hada kuɗi kuka sayi mota ka kawo miliyan guda ya kawo miliyan misali kuka sayi mota ta miliyan biyu sai ya zamanto ɗaya daga cikin kushi yake shigila da ita a wajen raba riba ya ya kamata a yi dole sai an bambanta shi wannan akwai haƙƙi wanda yake na ɗawainiyar shi iya abin da za a yi sai a koma wurin masana game da wannan sana'a direbobi yanzu in aka ma direba lodi ya je gari kaza ya dawo nawa ne ya kamata a bashi haƙƙin shi ta fuska wadda take adila sai su ambata cewa gwargwadon kaza ake bashi to don haka duk lodin da zai yi kenan wannan akwai iya abin da yake haƙƙin shi in kuma abu ne wanda yake sananne an san direba duk sati akwai wani albashi da ake masa ko duk wata guda kamar misali irin direbobi na manyan motoci to wannan dole a kudda masa wannan haƙƙin shi kuma abin da ya samu na riba kuma wannan shine za ku raba tsakaninku gwargwadon kowa hannun yaren shi na'am wai akwai dalilin da ke nuna cewa in an ka gawa a tashi a miƙe kwarai da gaske a cikin wannan littafi wanda yake gabanmu mun wuce babi wanda yake na musamman alkiyamu lil jinaza tsayawa domin girmama lamarin gawa gawar ba ita bace ba ake girmamawa a'a ubangijinta ne ake girmamawa kamar yadda sahabbai suna zaune aka wuce da wata gawa kowa sai ya kau da kai ya ki tashi ya miki za Allah ya ce me yasa ba kwa tashi suka ce ya rasulullahi gawar bai huje ce ba za Allah ya ce alaysat nafsan gawar bai hude ba rai bace ba don haka gawa sawa'an ta musulmi ko ta arni in dai za ta wuce da kai in kana zaune dole ka tashi ka tsaya in ta wuce sannan ka koma ka zauna in kwa kana cikin tafiya sai ka tsaya har ta gitta ka sawa'an ta musulmi ce ko ta arne ce wannan hadisai ne ingantattu wanda suke cikin sahihul bukhari duk da cewa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Aliyu dan Abi Talib suna ganin cewa wannan hukunci hukunci ne mansukh amma magana tabbatacciya kamar yadda al'imamul bukari ya yi babi na musamman hukunci ne tabbatacce ba abin da ya shahe shi gawa ko yau ka ganta a matsayinka na musulmi dole ka tashi sawa'an ta musulmi ce ko ta arni in kana zaune kenan har ta saba ka in ku kana cikin tafiya sai ka tsaya in ta gitta ka sannan in so ka ci gaba da sha'aninka na'am na'am to wani ya je wata tambaya je ko tambaya da na'am an ce in imam iya hudu ba a juma'a ba a magana su kuma yan agaji ne da wani misali cewa in ana kudu ba ba a magana wannan haka ne an gane ko ga duk mutumin da ya je juma'a idan liman yana hudu ba dole ya saurara ko shafi kasa ba zai yi ba manzon Allah ya ce wa man masal hasafa qad laga wanda ma ya shahe kasa ya gyara inda zai dora goshinsa manzon Allah ya ce shi ma ya zubar da ladan juma'a sai dai ta tsaya masa matsayin azhar to shine wai yake tambaya dan agaji yakan iya magana da wasu abubuwa ba bambanci tsakanin dan agaji da wanda ba dan agaji ba an gane ko in so samu ne duk agajin ya kamata ya dakata ya takaita a iya zawar lima duk wani agaji da za a yi in liman ya riga ya zo to kowa da dan agaji da wanda ba dan agaji ba a tsaya a saurari hudu ba don wannan ba wata larura ba ce wanda za a ce cikin agaji ake a irin wannan lokaci ba wani cikin tsananin firgici ba ne ba ake na cewa wani yakan iya kawo ma jama'a dauki na'am zuwa kamar ni eh kamar wadda ba a yi da ni eh kamar lokacin da yake garbi a wurin horo a wurin horo
wai a wurin horar da soji ko gar da sauransu cewa ba a sallah haka kake ni wannan sai an samu tabbacin cewa ana hana mutum sallah sannan za a iya daukan hukunci akan haka lalle wasu suna cewa ba a barin mutum ya yi sallah a fi sabilillahi wasu kwa sun faɗa akan cewa ba wanda yake hana mutum sallah sai dai in damun mutum bai yi ba lalle ba a rasa wanda yake shaidani wanda in ya zamanto shi ke kula da waɗanda ake buƙatar a ba su horo a wannan lokaci ya hana su sallah akan iya samu ya ce ba wanda zai yi sallah to wannan kuma ba za a kiyasta ba a kan shi wannan abu ne ya ɗauka doka ce a karan kanshi amma ba doka ba ce ta ƙasa in ya kasance a matsayin doka ce ta ƙasa lokacin da ake ba sojina horo ko gard ko mawane ne cewa a iya kwanukan da za ka yi ba maganar sallah to a nan aikin yakan iya zamantowa haram in ya zamanto doka ce ita gwamnati ta zartar da ita akan haka amma in ba doka ba ce ba daga cikin su manyan wani yake gaban yake bugon gaban kanshi ya hana matasa yin sallah a lokacin da ake basu wannan horo to wannan ba a kiyastawa a kan shi mun gane ko abinda muke tambaya doka ce ba doka ba ce ba ta ƙasa kana da yancin in lokacin sallah ya yi kai sallah saboda haka in ya tursasa ka akan haka dole bai ya halatta kai masa biyayya sallah za ka yi idan kashe ka zai iya kashe ka wannan haƙƙi ne na Allah wanda yake kanka wannan aiki ba zai sauke maka ba yin sallah a lokacinta sai in ka ji tsoron hallaka ido da ido to a wannan lokaci ne za ka iya masa biyayya tare da cewa kuma zuciyarka tana nutsa da imani amma in dan tsoron wani azautar da kai da zai yi da wasu abubuwa to bai ya halatta kai masa biyayya duk abin da zai maka ya maka haƙƙin Allah shi yake gaba da haƙƙin kowa amma in dai asali doka ce ta ƙasa to wannan shine za a iya yanke hukunci akan haramcin wannan aiki amma in dai ba doka ba ce ba ta ƙasa wani ne yake ɗaukan doka ya bugi gaban shi kawai ya haka to wannan ba a kiyastawa a kan shi dan ba kullum ba yake kan aiki yau in shine gobe ba shi bane ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen wato babi na 92 baban da ke bayani game da sifar yanda ake dawowa daga arafa zuwa musdalifa kamar yanda aka ma usama ibn zaid tambaya Allah ya ƙara masa yadda hisham yake cewa urwa ibn zubair yake cewa a lokacin da aka masa wannan tambaya ina zaune aka ce masa wai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa ta ban kwana ke tafiya lokacin da zai dawo daga arafa zuwa musdalifa usama sai yake cewa kana yasiru la'anaka ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana tafiya tsaka-tsakiya al'anak tafiya ce wadda ita ba sando ba ita kuma ba sauri ba sai ya ce fa'iza waje da fajuwa idan ya samu wata falfajiya an gane ko inda babu cunkoson jama'a shine ya ce nasa sai manzon Allah ya ɗan ɗaga ƙafa ma'ana ya ɗan ƙara tafiya an gane ko ya dan ƙara sauri akan haka to don haka za mu iske a babi ne nan gaba wanda ke bayanin cewa tafiya ce wadda ake buƙatar a yi a nutse ba maganar wata gaggawa قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب النزول بين عرفة وجمع malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato halaccin sauka tsakanin arafa da musdalifa wanda bayani ya gabata shi lafazin jam wato suna ne daga cikin sunayen musdalifa kamar yadda ƙarin bayani zai zo a kan shi a darasi na yau قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا حماد بن زيد هو ابن درهم عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن موسى بن عقبة عن قريب عن قريب مولى مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشيب فقضى حاجته فتوضأ وقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشئب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خفبان ثم جاء فسببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع wato a wannan babi wanda ke bayani game da halaccin sauka tsakanin arafa da musdalifa in har wata bukata ta kama malam ya shigo da hadisin kurai daga usama ibn zaid allah ya kara musu yadda wanda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam afada min arafa wato ya kwararo daga nan arafa akan hanyar shi ta zuwa musdalifa mala ila shi manzon allah sai ya karkata wato zuwa wani kwari ko kuma ka ce zuwa wani lalloki shi lafazin ashi'ib kamar yadda bayani ya gabata hanya ta tsakanin dutse da dutse ita ake kira da ashi'ib wanda a hausa ake cewa lalloki wanda jam'ursa shine shi'ab shine yace mala ila shi'ib manzon Allah sai ya karkata wato zuwa wani kwari faqaba hajata manzon Allah ya biya bukatarsa lafazin ya biya bukatarsa kinaya ce dangane da bukata ta dan adam shine bayan gari ko bawali lokacin da ya gama fatawabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla